بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبشر لا محمد من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zan fara da yin mana jaje jajen ranar wafatin yayin halitta khatimul anbiya muhammad sallallahu alaihi wa ali wanda wafatinsa ya kasance a rana mai kamar ta yau 28 ga watan safar shekara goma sha ɗaya bayan hijira wato shekara ta sha ɗaya ke kuma lokaci ne na jaje saboda ka jaje ne ga al'umma baki ɗaya musamman wasiyinsa amirul mu'minin da sayyida fatimatu zahra da hassanai da dukkan ayimma lasima sahibar asirwar zama yanzu haka kamar yadda ake tattaki zuwa arba'in na shahadan imam hussein yanzu haka ma mutane na tattaki har walayo zuwa markadin amirul mu'minin daga karbala zuwa najab domin yin jaje ga amirul mu'minin in mutum ya duba kai tsaye zai gani a talabishin ana nuna mubashir tun daga karbala har zuwa najab cike yake makil da mutane na tafiya domin zuwa su jajanta ma amirin mummini kuma har wala yau a wannan rana a wata ruwaya ta yi daidai da ranar shahadar imam hassan al-mustapha domin ruwayan da ya fi shahara shine shahadarsa ranar bakwai ga wata don haka ne ma muka zauna a nan ranar bakwai ga wata muka yi zaman jaje to ban san wane za mu zarga da ihu ba masu kiɗa ko kuma su 'yan uwa mata da suke ta ihu a can baya ihu nasu ma har ya fi nau'in nan ko kun zo ku ji wani abu ne wasu na gafala wasu ma wasu wanda suka zo jin zikir su ma suna gafala an sami gafala guda biyu in ce ban samu ina wanda mu tura ina malami ne ya zo malami ne ya ko ba kowa nake so ya ji ba a wannan cewa ne a wata ruwaya ranar wafatin imam hassan al-mujtaba ne shi ma ya zama daidai 28 ga watan safar kuma ba wata tantama shahadar imam ridama karshen safar ne sai dai an ce shi a karshen safar ne rana ta karshe ma'ana saboda haka a daidai wani lokacin tunda mun karato karshen rajab duk lokaci ne na tuna wa'annan rashi da aka yi a lokaci guda da rashin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da rashin jikansa imam hassan al-mujtaba da kuma rashin wani jikan nasa imam rida duk wanda ya kasance a lokaci shigen irin wannan kuma duk shahadansu duk kamar yadda ruwaya ta zo wa na illa maktulun au masmu wannan faɗin manzo Allah ne faɗin imam Ja'far Sadiq ne wa ma minna il faɗin imam Hassan da Mujtaba ne ba duk wanda ya ji ce mun karanta a lokacin zikira din wafatin imam Hassan cewa ya ji daga amirul mu'minin ya ji daga kakansa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ambaci cewa su su zucikansu babu wani face maktulun ne ko masmu to da manzan Allah sallallahu alaihi wa da imam Hassan al-Mujtaba da imam Rida duk cikansu guba aka samu su saboda aka duk cikansu a lokacin da rayuwarsu ta kawo ƙarshe ya zama ainihin Allah ya karramta su a lokaci guda da shahada to jajen wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa ali muhimmin abu ne ganin cewa musiba ce babbar da ta sami al'umma domin an san ko ba komi duk mai rai mai mutuwa ne kuma kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa an san la mahalata manzan rahama sallallahu alaihi wa ali bayan ƙarewan ajalinsa zai bar duniya kuma an san waɗanda suka yi shekaru da dama suna raye har su a cikin anaba da suka bata wanda suka haura shekara dubu suna raye wafati ya zo musu to amma wafati manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi mu a wurin mu masiba ce masiba ce ta fuskoki daban-daban ta fuskan ainihin yanayin da rasuwar manzo Allah din ta kasance na'am ya dama Allah ta'ala ya kare wannan manzo duk muhawalan kashe shi da aka yi tun yana jariri har yana yaranta har ya zama saurayi har ya zama da ya kai har aka yi masa wahayi duk an muhawaloli daban-daban akan a kashe shi kuma shekarun da ya 23 yana isar da saƙo sha uku a makka goma a madina duk muhawaloli ne ba ɗaya ba biyu ba iyaka na a kashe shi saboda makiya abinda suka samu gaba ke to amma Allah ta'ala bai yarda ba saboda ainihin akwai shi da aikin da Allah ta'ala ya sashi na isar da sako da yanke hujja ga halitta yayin da sako ya kammala ya riga ya isar da komi yanzu shi dama ma'alar rasuli illal balagul mubi ya riga ya gama aikinsa to yanzu kuma lokacin komawansa ya zuwa ga rahamar Allah to kai ce da a ce lokacin da wafatinsa ya zo ya ce yana gama isar muku da saƙo ba wani abin da zai kusanta ku da aljanna kwatankwacin taƙi face na gaya muku shi ba wani abin da zai nisanta ku da wata kwatankwacin taƙi face na bayyana muku shi na bayyana maku halas da haram kuma sauran bayanai za ku ji daga wajen wasiyina bayan shi ma akwai ausiya ɗina ɗaya bayan ɗaya kamar yadda Allah ya umarni za su gaggaya muku komi to da a ce an bi wasiya ɗin al'umma ta ɗora akan wannan to da sai mu ce mashi Allah bai ya komai ya daidai amma sai rashin manzan Allah sallallahu alaihi wa bayan gashi ya yanke mana wahayi to kuma sai aka ji al'umma ta fada wani mawayacin hali na ainihin fitinoni da suka kukkunno kai bayan wafatinsa to wannan fitinonin kuma wanda suke da wahalan fada saboda al'umma ta ginu a kai ta kuma ce shine addini yawan aka ce mata ba shine addini ba za ta yi fada da abin ne akan cewa ainihin ana neman a ɗaɗɗako addini ne alhali waɗanda suka ɗaga asalin addini su ne suka haddasa waɗannan fitinun suka gina mutane a kai yau kana gaya musu wannan za su ce ainihin kana neman ka rusa addini ne ba san cewa a rusashen addini suke batutu wannan musiba ce babba ganin cewa bayan wafatin manzo Allah abubuwan da suka biyo baya to saboda ka jaji a wannan lokaci da bakin ciki lazim ne ganin cewa za mu tuna abin da muka rasa sakamakon wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa da kuma abin da ya biyo bayan wafatin masibobin da suka biyo wanda yasa aka shiga cikin rabiul awwal duk da nan akan shiga rabiul awwal ana ta hidimomin bikin maulidi amma a bisa gaskiya rabi'ul awal gwame yake da murna da bakan ciki don farkon sama a ɗaya ga watan rabi'ul awal ne aka bin su da manzo Allah sallallahu alaihi wa kaga ba ranar farin ciki bane kuma bayan wannan ainihin a yan kwanaki da suka biyo ba yanzu a biyar da shi aka yi masai da zahara abin da aka yi mata a kwanakin farkon rabi'ul awal to haka nan kuma ita bata gushe ba tana kuka duk tsawon zamanin har ya zuwa wafatin da ita ma wanda shi ma sakamakon karya mata kashin awaza da aka yi ne da tsarayar da tayinta wanda akalarwa ya nuna ta kwana saba'in da biyar bayan manzo Allah ba ta yin wani abu sai kuka tana fama da bakin ciki ita bata ga bata ga wani wani lokaci na murna ba to wannan lokaci namu na tuna wa'annan abubuwan da suka faru ne kamar na lokacin shahadan imam hassan almushtaba na zo da littafi na nace mu na yi makin ruwayoyi daban-daban nasu in karanto mana amma lokaci ya ƙure nan da nan kuma lokacin yana nan da irin shi ne wanda magariba tana yi da wurin gaske yanzu nan kana ganin rana tana zafi sai kawai ta canza kuma sai ka kawai duhu ya shigo saboda haka yakan gagare ni in karanto mana abubuwan da na yi niyan in karanto amma da haka zan dan fara waɗansu alabashi bayan magariba in zai yi mu ɗora wasu daga ciki akwai ruwaya da said ibn said alama majalisi ya kawo a cikin bihar ya nakalto daga amali na shekul mufid da isnadinsa wannan wannan fanka din a ɗan jiwa shi yau yana dawowa daga ƙasa za ka juya ba daga ƙasa za ka juya ruwaya daga cikin amalin mufid da isnadinsa daga ibn mas'ud abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya ce nu'iya ilaina habibuna wa nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi koko na ake nan ba nu'iya na a ilaina habibuna wa nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi nafsahu ya ce ainihin masoyinmu kuma annabinmu sallallahu alaihi wa alihi ya mana nune na ai shine nunan mutuwa kace an ce na a nafsahu ya nuna alaman zai rasu kenan ko nuye ilaihi an nuna mashi alama ke ya ce ya ce abi wa ummi wa nafsi lahul fida qabla mautihi bi shahr ya ce ainihin ya mana nunan mutuwansa ya iyayena su zama fansansa kafin rasuwansa da wata guda yayin da rabuwa ta, kusa ya tara mu a gida guda ya dube mu sai idanuwansu suka yi hawaye sannan sai ya ce mana ya ce mana marhaban biku hay hay hay hayyakumullah hafazakumullah نصركم الله نفعكم الله هداكم الله وفقكم الله سلمكم الله قبلكم الله رزقكم الله رفعكم الله wannan duk manzo Allah yana gaya masahabbansa yana ta masa addu'o'i cewa Allah yana ce barkan ku da zuwa Allah ya kiyaye ku Allah ya ba ku nasara Allah ya amfana da ku Allah ya shirya da ku Allah ya muku muwafaka Allah ya kiyaye ku Allah ya karbe ku Allah ya azurta ku Allah ya ɗaukaka ku sannan sai ya ce da su usikum bi taqwallah wa usillaha bikum ina muku wasici da tsoron Allah kuma ina ma Allah wasici da ku wato ina kamar yadda nake muku wasiya ina ma Allah shi kuma wato bayana ya kasance tare da kuke inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyana gargadi gare ku Allah ta'alu alallahi fi ibadihi wa biladihi kar ku yi ɗaukaka kar ku ɗaukaka ma'ana ku yi fin ƙarfi akan bayan Allah da garuruwansa wato kar ku ɗora fin ƙarfi na mulki kenan akan bayan Allah da garuruwan Allah fa inna Allah ta'ala qala li wa lakum Allah ya ce mini ya kuma gaya muku wato cikin alqur'ani ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin domin Allah ta'ala ya gaya mini ya gaya muku cewa gidan lahira din nan yayi tanadinta ne ga wanda ba su son ɗaukaka a a duniya a ƙasa kenan kuma ba su yin fason fasadi a ƙasa kuma akiba ta masu takawa ne wannan tun da yake na manzala zai bar musu daula wanda ta buga gabas da yamma a lokacin kafin manzo Allah ya bar duniya daularsa ta buga gabas ta nufi har Bahrain don a Bahrain tana ƙarƙashin kansa kafin ya yi wafati kuma ta buga ta yi sham ta yi yaman ta yi masar ta gabas da yamma kudu da arewa na ƙasar larabawa da ma ba larabawa ba a lokacin duk sun shigo cikin addini kuma da sannu bayansa wannan abu zai ci gaba da haɓaka har ya shallake ruwa zai yi gabas ya wuce har cikin ƙasashen ajamawa haka ma zai arewa ya shiga cikin ƙasashen ajamawa haka ma zai yamma shi ma ya shiga cikin ƙasashen ajamawa manzo Allah ya san da wannan har ma ya albishir da faduwan Farisa da Rum to kuma ya san daular din nan al'umma mai yiwa in ta sami daula ta sami arziki ta shiga uluwi fil ard ta shiga kun fasadi irin na muluk innal muluka idza dahru qaryatan afsaduha wa ja'alu aizzata alaha adilla wa kadhalika yaf'alu tana idza su zama muluk kuma yana yi musu wasiya da kar su zama haka kar su zama muluk su shiga cin karfin kasashe suna mutsuke su shine domin sannan kuma sai ya ce har wala Allah ta subhanahu wa ta'ala ce alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin ashe jahannama bata isa ta zama makoma ga masu girman kai ba ga masu masu uluwi da fasadi a ƙasa su ne mutakabbiri kulna mata ya nabi Allah ajal ajaluka muka ce ya ya annabin Allah yaushe ne ajalin naka qala danal ajal wal munqalabu ila Allah wa ila sidratil muntaha ajali ya kusa kuma koma ya zuwa ga Allah ya kusa ya zuwa sidratul munta wal jannatul ma'a wal arshul ala wal ka'sul awfa wal aishul ahad wato wannan yana ga manzo Allah zai koma ya zuwa ga ramar Allah sidratul munta da jannatul ma'awa da arshul ala da ka'sul awfa da kuma aishul ahad rayuwa wanda tafi daɗi kulna faman yugassiluka muka ce sai muka tambaye shi wannan ruwan ibnu mas'ud wa zai maka wanka wa zai maka wanka in ka cika ke kala ahi wa ahli baiti al'adana fal adana yace dan uwana da kuma iyalan gidana na kusa sannan na kusa wato wanda yafi kusa sannan yafi kusa wanda yafi kusa wanda yafi kusanci shine aura da wanda yake na nesa ke wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah to wanda yafi kusa sannan sai wanda ya fi shi kusa wato ba inda ba za a shallake misali wani na kusa a je ga na nesa ba ko da ahalul bait ne ko da iyalan gidan ne wannan iyalan gidan na kusa na kusa sannan na kusa to shikenan wannan ruwayan kenan karshen ruwaya kenan a cikin amalin mufid sannan sai kuma wani wata ruwayan daga cikin amalin mufid har wala shi ma da isnadinsa wannan wannan kila za mu ci karo da shi a wa'in saurare amma dai bari mu kawo wannan shi amali din ya kawo ya ce waya ne daga alkama bin da ibrahim bin alkamata bin al-aswad daga aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa yayin da wafati ya zo masa ya ce ud'uli habibi ku kira mini masoyina fa qultu ud'ulahu ibn abi talib ni kuma sai na ce to ku kira mishi dan abi talib ko wallahi ma yuridu kai wallahi ba wani yake neman baki to wannan kuma lalle a wani ruwa da zamu gani a gaba an kira masa wani ya kawar da fuska ya ki kallon wani aka sake kiran masa wani shi manzo Allah bai ce a kira man wani ba ya ce ku kira man masoyi na ne sai aka kira masa wani mutum da ya zo sai manzo Allah ya sai kawar da fuska sai aka sake kiran masa wani shi ya zo sai manzo Allah ya ce ya kawo da fuska ya kawo da fuska so shine nan anan Aisha ta ce ba fa a wannan ruwaya cewa ba ko ne yake nema ba illa Ali to sannan sai aka kira Ali wannan ma ja'a farraja thawba ladhi kana alaihi thumma adkhalahu fi yayin da ya zo sai ya buɗa ya buɗa tufan da shi manzo Allah yake a ciki sai ya shigar da shi ciki ya shigar da Ali falam yadar muqtaranuhu hatta qubila wa yaduhu alaihi bai gushe ba ya suna gwame har aka karɓi ransa suna wannan ainihin wala Allah shi nan ya kawo koma dai ba komi dai ruwayan aisha ne to wani ruwayan wannan shi ma alama majalisi ya nakalto shi daga littafin da ake ce ma da'imuddin shi ma da isnadi mai tsawo daga wani mai suna abi daga wani suna aban bin usman daga abi abdullah daga babansa da kakansa alaihi musalam ya ce yayin da wafati ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kira Abbas dan Abdul Muttalib da amirul mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam ya ce ma Abbas ya ya ammin Muhammad za ka ɗauki gadon Muhammad ka biya bashinsa kuma ka zarta da alƙawarorinsa sai masa raddi ya ce ya rasulallah ni fa tsoho ne shehun kabir ni tsoho ne na riga na kafirul iyal da iyali da yawa kalilul mal gane dukiya ɗan kaɗan man yi ɗiƙoka wa an ta tubarri wa zai zai iya maka alhali kai kana kana tubarin rihe ke kamar yana nufin ɗaukakar ka ke kina kai da kake gwamuwa da iska ake iya gwama ka da iska kafi karfin iska ma wato ballanta na wani zai ni ba zai iya ba ma'ana to sai aka ci manzo Allah ya dan sun koyar da kai dan kaɗan ya dan shiru sannan sai ya ce ma ya ce Abbas ya sake maimaita ba a ta'khudhu thurata rasulullah wa tanjuzu idati idatihi wa tanjuzu idatahu wa tuaddi dainahu sai ya sake maimaita masa ya ce bi abi anta wa ummi ana shehun kabirun kathirun ya la qalilul mar man yudriku anta dubaru karo na biyu kenan sannan sai ya ce masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ana sautiha man ya'khudha bi haqqiha ni zan ba da wannan amanan kenan ga wanda zai rike ta da haƙƙin sannan yace ya ali ya akha muhammad atan juz idata muhammadin wa taqdidainahu wa ta'khudhu thirathahu qala na'am bi abi wa anta wa ummi yace ya ali kai zaka ya dan uwan muhammad zaka zartar da alƙawuransa kuma ka biya basu sukansa ka karbi gadonsa ya ce na gamar da kai da yayana na amma ya rasu ba to sai ce fa nazartu ilai mai yura ce sai ina kallon shi hatta na za a khatima min asbi'i sai cire zobensa a yatsansa ثم تختم بها في حياتي فقال تختم بهذا في حياتي yace to zobantu da wannan tun ina da rai wasu idan mutum ya cika akan zaro zobensa a ba magajinsa wannan a koyarwar mazhabanmu haka ake akan zobe babban ɗa yake ke namiji shi yake banta yake ke banta da shi yana ci abin da ake ce mahabawa to galiba idan mutum ya rasu farkon abin da mai wanda ya zo ya- wanda ya- ya- ya ga wafatin sai ya ci- zai ciro zoben sai ya sa ma babban ɗan a hannu, ya mashi istirjai to sai ya ci shi- shi manzo Allah bai jira sai in ya rasu a ciro zoben a sa ma alba sai ya cire da hannunsa yana da rai ya ce ta hattan bihi ta hattan bi hadha fi hayati mai ruwa ya ce fa nazartu ila khatimi hina wada'ahu aliyu fi isbihi al-yumna sai ya ce ina kallo yayin da ali ya, ya, ya sa zoben a hannun a, a, a dan yatsansa na dama fasaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi da ƙarfi ya ce ya bilal alayya bil mughaffar wal wad wad wad dir'a wal raya ya ce ya bilal kawo mini mugaffar garkuwa kenan kawo man garkuwa da sulke da tuta wasa ya fi zirfika da kuma takobi na zirfika wa amamati ashab da rawani na da ake ce ma ashab sunan rawani na su walbardu walbardu wal wal ibrika ka kawo min kuma bard shi ma wani mayafi ne wal ibrika wa ibrika kuma wani wani janjami ne ana wanda aka daura a- a- wanda- wanda wanda mutanen da suka daura shi kamar shi ne mazaginsu in mutu ko yanzu an- aka zana mutanen da za a ga sun sa wani janjami a a tsakiyar cikinsu ana cewa shi shi janjamin kusan lazim ne a shiga mutanen da saboda kamar shi ke rike wando shi yasa aka kowane jiki in ana fimafimai na mutanen da aka nuna sun sa ji- an gane janjami izam kamar belt yanzu mutanen yanzu suna mazagi suna belt amma su a dacen suna janjami ne su daura shi a to yace shine kawo kawo mini ibrahim wal qadib da sanda yace fa wallahi in ji mai rawa ma ra'aituha qabla sa'ati taik yace wallahi ban taba ganin wannan ba kafin wannan wannan lokacin ya'ani al-ibrqa yace ibrqa din janjamin ne ban taba gani ba. ban taɓa ganin wannan wato kaga ko ibrika in an ɗaura a waje ana gani wannan ya nuna wata ibrika ce ta daban na ga shari an nuna ibrika ɗin abin da ake nufi da shi shine abu mai launi biyu duk wani abu da ake yake da launi biyu ana ce mishi ibrika wato an tukka shi ne kamar igiya amma da ƙyallaye biyu wannan ya shiga wannan ya shiga wannan to shi ne ba kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa yana ɗaure shi yana ɗaure yana ɗaura shi ne in za shi yaƙi ya ɗaura a a ƙarƙashin sulkensa ya riƙe sulken saboda haka ba akan gaishe don haka sai ce wallahi ni mai ruwa ya ce ban taɓa gani ba sai rabu kada ta hatibul absar ya ce ta kusa kyauce ido saboda ƙarƙalin da take fa idha hiya min abrqil janna ashe daga abrqa din janjamin aljanna daga aljanna aka kawo فقال يا علي إن جبر جبرائيل أتاني بها فقال يا محمد اجعلها اجعلها في حلقة الدر يجي يا علي ونن إبرقات إن جبريل يكاوم إيتا يجي يا محمد سات أكر الشن سرجانك كاكا بعد أغي شذا كيلا بعد أغنينتا واستوفر بها مكان المنطقة to eh, haka yace wan- wannan cewa ya ka sa- sannan daidai inda kake daura hijab mai ya ka sa ta an sannan sannan kuma sun da thumma da abin zaujai ni ali arabiyaini ihdahuma mahsufa wal ukhra ghayr mahsufa sannan yace a kawo masa kuma wa'insu ah, takalma don takalma sukan zo ah, tare ne ba ba- mai yiwa ba mu da z- kalman zauj amma ake ce tagwaye to tagwaye tagwayen takalma biyu dama ta- takalma suna zuwa tagwaye ne ko da'ima hagu da dama to in aka ce tagwaye biyu kaga guda nawa kenan ta ta- kafa biyu kenan wato mai ana yana nufin kwara hudu kenan wannan biyun da wannan biyu shi yasa ce tagwayen takal- takalma na guda biyu kawo min shi to ɗaya mahsuf tunkakke ɗaya kuma gairu mahsufa ba tunkakkiya ba wal qamisu alladhi usriya bi asra bihi usriya bihi fi yace kuma a kawo masa rigan da aka yi isra'i zuwa sama da shi wal qamisul ladhi kharaja fihi yawm uhud da kuma rigan da ya fita ranar uhud da shi wal qanasir qalanis salasa da kuma huluna guda hu- uku qalan suwatu safar wa qalan suwatu idai wa qalan suwatu kana yalbisu wa yaqau wa yaqudu ma asabi da hular tafiya wato manzo Allah zai tafi ita kansa da hulan idodi biyu in zai fita sallan idi ra- ra- sallah karama da babba su ita ya karɓi hular ya kansa sannan kuma da hular da ya kansa ya zauna tare da sahabbansa san ma ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. wato bayan da aka kawo wannan duk ya ba a dike sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma al- ya ce ya ce ya bilal alayya bil baglataini ya ce ya bilal kawo mini alfadaruna guda biyu yana da alfadarai guda biyu ashihab wad daldal sunan su kenan alfadara ta farko ana ce mata shahab shahaba kai ba shahaba shahaba ɗaya kuma ana ce mata daldal ina ji an da labarin daldal din nan sarki misira ya aiko masa da daldal da jaki da yakur da kuma wa- wa'in- da- da likita da zuma da kuma mariyatul kibiya lokacin da ya aika masa da wasiƙa ya ce a kawo da da- da sh- sh- shahaba da daldal wana kataini kuma kawo mini ya ce bila kawo min kuma tagoyi na guda biyu As- a- a- adba da sahaba sunan tagoyin kenan kowace tana so wal farasai ne da dawakai na guda biyu aljuna alladhi kana ya- ya- yuqibu bi babil masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ilaiha wa'ijin nas da- da juna shine sunansa kenan dokin akan ce mashi zu- zu- zuljuna shine shine do- dokin da imam hussein ya hau aka kashe shi aka dokin manzo Allah ne don ya kaba masa shi a cikin billahi alaikum wannan dokin da nake kai nawa ne da suka ce na manzo Allah wannan takobin nawa nawa ne da suka ce na manzo Allah wannan rawanin da ke kai na nawa ne da suka ce na manzo Allah rigan nan da ke jiki na rigan waye suka duk sun sani rigan manzo sulken nan nawa ne da suka ce na manzo Allah ya ce a kawo masa to ya shi shi wannan dokin juna ko durjuna shine manzo Allah kan hawa ya tsaye ya biya bukatun mutane a kofar masallaci sannan kuma yakan manzo Allah in ya aiki wani mutum yakan dora shi akan doki ya hau wato in manzo Allah zai aiki mutum da sako wanda za a san daga gare shi yakan dora shi kamar yadda Iraq garwa ya ce ya dora Ali akan dokin sa ya je ya shela a kasuwa cewa kifi ba sai mai sikeli wanda ake kankarewa banda mai baya suri-suri mai baya suri-suri da shi da maciji tafiya su to misali sai sai da ya dora shi akan dokinsa ya je kasuwa yana shela kaga idan idan wani ya zo akan dokin annabi ya ce ya jama'a manzo Allah ya ce an gaya muku kaza in ka dubi dokin ka san dokin annabi ne ka san wa sakon nan daga wajen wani yau wato shi ne don ya aiki mutum da bukata a ga zuwa ga mutane kan dora mutum akan doki da haizum wani doki kenan shi- eh, shine shine manzo aka ce aqdim haizum yace ku ga ku ga mutum da hai- ku gabatar da haizum shine manzo aka ce ku gabatar da haizum kar su- kar ku wuce shi ma'ana kar ku wuce haizum wato yana da dawakai biyu ta- tagoyi biyu taguwa biyu dawakai biyu alfadarai biyu to kowane kuma na so ita da haizum da zuljana su ne dawakansa sannan wal imar ya afu da kuma ja- jakinsa ya afu sannan ya ce bayan an ka kawo masa wayannan sai manzo Allah ce ya Ali ikbidha fi hayati hatta la yunaza aka fiha ahadun ba'di karɓo duk waɗannan tun ina da rai kada wani ya jaye da kai bayana da ba dun manzo Allah ya wannan ba da waɗannan karikitan da wasu sun ce nasu ne sun da su suke da sarauta da sarakai sun kwace sun ce matarak nahu ba huwa sadaka to wa'annan sun zama na alitun manzo Allah yana da rai shi yasa ma ainihin aka ga waɗannan abubuwa a hannun Imam Hussein da suka kashe a kabar kuma aka kwashe su a matsayin ganima aka kai ma Yazidu amma daga baya Yazidu ya ba Imam Zainal Abidin ya dawo da su saboda haka suna nan waɗannan wanjin abubuwan da muke abin da manzo Allah ya ba har yanzu waɗannan abubuwa suna suna nan a wajen ƙa'im Allahumma ban ban ban banda da banda doki banda doki da jaki da alfadari da da da taguwa su ba su su sun murmutu amma su dangin in su sanda da sulke da takobi da suna da wannan ibir nan da suka yi yana haske kamar zai fi wuce ido duk suna wanda aka zo da aljanna duk su suna na har yanzu su ne bakiya wanda kowane masu mai yake mika ma wani masu in ya zo wa fati to sai ce abu abdullah alaihi salam ya ce shi wannan jakin da ake ce mai afo din wanda manzo Allah ya kasance yana hawansa to amma shi bayan wafatin manzo Allah shi bai jure ba saboda bakin ciki sai je fada a cikin rijiya ya jefa kansa a cikin rijiya ya mutu sai aka rijiyan ya zama kabarinsa shi ya afur bai rayuwa kuma aka ce shi wannan abu abdullahi ke cewa ya taɓa magana ya taɓa shi wannan ya afur jakin jakin manzo Allah ya taɓa magana da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace bi abi anta wa ummi in ji shi jakin inna abi haddathani an abihi an jaddi ce babana ya man hadisi daga babansa daga kakansa dai tiryan tiryan ya ce annahu kana ma'a nuhin fi safina ai zuwa kakana wanda ke tare da nuhu a jirgin ruwa din fa nazara ilaihi yawman nuhun alaihi salam wa masaya da ku ala waje sai wata na nuhu a cikin jirgi nan sai dubi wannan jakin kakan kakan wannan jakin sai ya shafi fuskarsa ya ce ya harju min sulbi hadar himar himarun yarkabu sayyidun nabiyina wa khatimu ya ce daga cikin tsatson wannan jakin za a samu wani jakin da khatimin nabiyin kuma sayyidin nabi kuma sayyidin su wa khatimin zai haushi sai ya ce walhamdulillah zai ji alani zalika liman ina gode ma Allah da ya sani ne wannan jakin wanda kawo baya to shi kan mai afuwar bai daure wa fatin manzo Allah bakin ciki ya sa shi ya ce ya fada a rijiya kamar yadda zujana shi ma bai daure kashe imam Hussein shi ma an ce ya je bayan da ya je haima din nan suka gan shi ya zo babu mahayi suka shiga kuka an ce ya bayan da aka kashe imam Hussein shi ma kan sai da ya ta yaki yana neman ana suna neman sa ana shi zuwa wajen imam Hussein daga ba umar bin sa'ad ce ku kyale shi maga mai zai sai je sai ya tura hancinsa a jinin ya ɗiba ɗiba sai ya nufi haima ya nuna musu jini suka shiga kuka to sai ya je bayan haima ya kwanta ya miƙa ya wani ƙara sai ya mutu to waɗannan kenan duk wanda yake da'awan ya gaji annabi sai mu ce mai kagada mai kagada wajen annabi ina ismul azam annabi ya baka ismul azam don duwan duk magaji in zai tafi zai ba da ismul azam ga magajinsa haka nan wasi bayan wasi in ka ce baka da imasimin azam ko da wa'annan za a gani ina zoben annabi da ka gaji annabi ina zobensa ina takobinsa ina surkensa ina sandansa ina janjaminsa zai ce hahu shi bai san inda suke to yana hannun magadan na sosai ka gano ma kai ne magaji annabi to wannan ruwayan kuma shi ma dai duk alama majalis ya kawo na na kalto daga littafin wannan a cikin tafsirin kurat na kurat bin ibrahim shi kuma daga nan ya ce jabir ansani ne da yalawa amma itimalin zai kasance ba jabir yake nufi ba eh haka ne jabir jabir bin abdullah kenan haka ne jabir bin abdullah al-ansari daga jabir al-ansari radiyallahu anhu ya ce ainihin manzala sallallahu alaihi wa ali a ciwonsa da aka karɓi ransa ya ce ma fatima alaihi salam bi abi ummi anti irsili ila ba'ik ya ce na ga mai da ke da iyaye na ki kira mijinki ki kira mini shi sai fatima ta ce ma hussein ta ci ka je ka kira babanka ka ce kakanka na kiransa sai hussein ya tashi sai ya je wajen amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam ya shiga sai kira shi har ya zo ya shigo wajen manzo Allah fatima tana tare da shi a lokacin ita fatima tana cewa karba likarbika ya abata wato ya bakin ciki na da bakin ciki ka ya rasu ya babana sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da la karba ala abiki ba da yau ya fata ba sauran bakin ci ga babanki bayan yau yace in inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi la yashqu alaihi aljayb annabi ba sallallahu alaihi wa alihi ba a yan ba a tsaga masa riga wato alamar masiba in ta samu mutum yakan tsaga rigansa amma yace ba a tsaga ma annabi wala yuhmassu alaihi alwajh ba kuma a bugun fuska a har eboro wala yur'a alaihi bilwayl ba a kiran wailu walakin quli kama qala abuki ala ibrahim ki faɗi kamar yadda baban ke faɗi a wafatin ibrahim ɗansa kenan me yace tadma'ul ainan wa ƙaryu ja'ul ƙal wato dai daga ainihin manzala ce da ya baya wa yamma fatin ibrahim al-mu'azzam ya ce ido na idanuwa na hawaye zuciya na ɗaci na ciwo wala na ƙudu ma ya sadar ba mu faɗin abin da yake fusata ubangiji wa inna bika ya ibrahim da mahazumi mu masu bakin ciki ne ga da fatin ya ibrahim yace walau asha ibrahim da kana nabiya da ce ibrahim ya rayu da ya zama annabi amma ba wa annabi bayan wannan shi yasa bai rayu sannan su makala a wannan ruwa ce ya ali udni minni wato sai ce ya ali kusanto ya zuwa gare ni sai ya kusanto ya zuwa gare shi da ya ce udhul uznaka fi fi fi fi fiya shigar da kunnuwanka a bakina sai ya aikata ka ya ce ya ahi alam tasa qawlan lahi fi kitabi innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariya baka ji fadin manzala fadin Allah ta'ala a littafinsa ba innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariya ali yace bala ya rasulullah qala hum anta wa shi'atuk to wa'annan khairul bariya din su ne kai da magoya baya yaji'una gurran muhajjalin shubba'an marwiyin za su zo ranar alkiyama suna masu haske hasken gaɓoɓa sannan kuma suna masu suna kosassu ban san mai wanda wanda wanda marasa kishi to marwayin marasa ba su ba ba yunwa ba kishi ma za su zo ranar kiyama suna haske ba yunwa ba kishi tare da su sannan yace da da ali alam tasma qaulullahi fi kitabi innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah baka ji wannan ba kala bala ya rasulallah kala hum aduka wa shi'atu wa shi'atuhum yace to makiyanka kenan da magoya bayan makiyanka su ne wayannan sharul bariya yaju yaji'una yawmal qiyamati dhama'um muzma'in ashkiya mu'azzabin za su zo ranar kiyama da matsanancin kishi da yunwa su ne shekiyayi wanda za a yi ma'azaba kufaran munafikin za su gungu biyu da kafirai da munafikai wasu wanda bai wanda bai imani ba amma makin ali ne sunansa mene bai imani da manzon Allah ba kuma baya son ali sunansa mene yawa wanda ya imani da Allah da manzonsa ya yi gaba da ali sunansa mene yawa shi ne zalika laka wa shi'atik yace to wannan gare ka ne wancan wancan kenan gare ka ne khairul bariya din wa hadha li aduka wa shi'atihim wannan kuma na makiyanka ne da magoya bayan su makiyanka ne da magoya bayan su haka za rawa jabir al-ansari radiyallahu anhu da dauka jin haka jabir al-ansari ya rawaito to lokaci na hararan mu an san ko zan sake karanto mana wata ruwayar mu ruwaya ta gaba ita kuma daga cikin littafin da ake ce da a'imuddi duk alama majalisi ya nakalto a tarihin annabi karshen rayuwarsa wannan a mujalladi a nawa mujalladi na 22 ne a wani ɗab'in zai zama yana mujalladi ko na 18 ko na 19 bugun daban-daban ne amma na wannan majalladi ne 22 da isnadinsa mai tsawo ya ce mai ruwaya ya ce na je wajen amash suleiman bin mihran ina tambayin shi dangane da wasiyan da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ya ce mini je ka wajen muhammad bin abdullah a tambaye shi sai na je wajensa sai ya ce zaid bin ali alaihi salam ya yi mana hadisi ya ce zaid bin ali dan Ali ibn Hussein Ali ibn Ali Zainal Abidi akwai shi da sunansa Zaid ko kaga in Zaid ya kai masa hadisi ma'ana ya je wajen babansa Imam Zainal Abidi shi kuma ya je wajen babansa Hussein shi kuma ya je wajen babansa Ali ko shi kuma ya je wajen manzon Allah shi ne ma'ana ya ce yayin da wafati ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya sanya kansa a cinyar ali kuma a hali ɗakin yana shaƙe da waɗanda da muhajirin da ansa suna gani sai ya ce da abbas ya ce abbas yana zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ce ma abbas za ka karɓi wasiyata ka biya bashi na ka zartar da alƙawura na sai ce ni mutum ne mai yawan shekaru kuma ga yawan iyali kuma ba ni da duki ya maimaita hasso uku abbas yana maimaita wannan hasso wannan shi mun karanta wannan amma ya layaka haka ya gawo a wannan zai sai manzo Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa ce to zan uti ha rajulan ya akhudha bi haqqiha la yaqulu mithla ma taqu to zan ba wannan ga mutumin da zai riki wannan da haƙƙinsa ba zai faɗi kamar abin da kake faɗa ba wannan la mahalata dama dai ba ba yanke hujja ne don baya bukatan yi ma Abbas ta yi amma kun san al'adar mutane na cewa wanda ya fi yawan shekaru a gida shi ne babba tana iwa su ce ai abanu hashim abbas ne babba kuma da ƙari shi abbas uba ne don shi ainihin shi uba yake wajen manzo Allah amminsa ne shi ko ali dan ammi ne tayo bisa al'ada a cewa ne ne babba a gidan a gidan barnu hashim a ce abbas dan abdul muttalib a ce alifa a ce ai ali ɗa ne shi ko uba ne kuma ali yaro ne shi kuma abbas babba ne to mai yiwa don yanke uzuri ga irin wannan sai a gaban mutane shaƙi da sabon annabi da majirin da ya ce ya kira abbas ya ce za ka ɗauki alkawari na da gado na ka zartar da alkawuran kuma ka biya basu suka na ce ni ka sani na tsufa na manyanta ba zan iya ɗaukan wannan ba kuma gani ba na yawan dukiya gani kuma da yawan iyali ya maimaita har sau uku abbas yana faɗin wannan to kaga shi kenan sai ce to zan ba da amma wannan shi sai ya kira ali to wannan kuma kuma yanke hamzari ne kaga bayan bayan wafatin manzo Allah wani ba zai ce to abbas ba ko kuma wani da wayansu daga baya can bayan shekara ɗari su zo su ce su ne 'ya'yan abbas su ne aula da mulki kamar da bayan banu umayya ya zo sai ga kuma barin abbas suka zo suke da mulki alhali ma ainihin da abu sufiyan da ya zo yana cewa ma ba da da'ifai ne ma ba da hadar amurin ala ƙaryar hayyan fi ƙurashi shi ne harun aminu ne wannan huduban shuku amwajir fitin ne bisa finatin na ja don ya hago wannan ne wannan ne mai haddasa wata fitina bayan dama wani su firfitina ta sakatu wani kuma yana neman ya sake saka su a wani ƙari ya ce hasbuna fitinan da na farko ya isha kai kuma za ka ƙara wata sannan sai ya tashi abu sufiyan sai ya je wajen abbas ya ce mai ko hannunka in maka mubaya mu kwaci abin a hannun ya ce ali bai karba ba ni in karba to kaga shi abbas ya itirafi da ali ne ke gaba da shi kuma har wala abbas lokacin da ali ke yake manzo Allah wanka abbas ya ce mai ko hannunka maka mubaya kada wasu zo su ce su karɓi wannan al'amari ya ce akwai wanda zai sami ƙarfi ana ya ce shi karɓi wannan al'amari ya ce ya ce a kini ne ka kawo hannun maka baya a kawo ya ce a bana sa a ce amina ne fara mu baya to ba a gama wanka ba aka ji labarin har an yi mu baya an zo masallaci ana hargowa an naɗa halima tun ba a gama masu Allah wanka ba wala Allah wannan wannan sauran cikon hadisin ba sai na kawo ba dun yayi kama da da muka wanda muka karanta bayan nan manzo Allah ya ce ya kira Bilal ya ce ya kira masa ya kawo masa suruke ya kawo masa wannan alfadaransa ya kawo masa ruwa ina abubuwan da aka ambata daban-daban daban-daban ba sai na karanto ba cikon magana da insha Allah to ina jin akwai wata ruwaya wanda ta tara abubuwa da dama duk mutum yana da bukata ya je duba waɗannan zai ta ganin abubuwa daban-daban amma zan dan dakata a nan bayan sallah insha Allah zan tsora mana kaɗan daga waɗansu ruwayoyin kafin in ɗage kai mai ɗan waɗansu bayani insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir